ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا فيزكيهم إنك أنت العليم ومن يركب عن ملة إبراهيم إلا من تبع ولقد اصطفيناه في الدين وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.
نعم.
صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناس بالها والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته ولا راسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو عبيد بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وردوان الأكبر على برزق المقسوم الهاتم والقسم ذو الكون أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر السر صاحب الشريعة ولكن تقصل غواس لبراس القلوب فريد دار ذلك أبو إسحاق باي برمانياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسري وتاج مولانا كن فيلا شيخ محمد غارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أذر رسول الله إن كسرت في وصفه فإن جمال كل الذي يصف ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna mika godiya zuwa ga hadaran Allah da manzon Allah Shehu Tijani Shehu Ibrahim ah ubangiji tabaraka ta'ala da ya saki dawowa da mu wannan rana mai tarin albarka mai daraja mai kima mai martaba wanda Allah tabaraka ya saki dawowa da mu a cikin wata Ramadana yau 20 ga wata ko haka ne ashirin ga wata ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗari hudu da arba'in da biyar ya daidai da talatin ga watan uku miladiyan haihuwar annabi isa ashirin da ashirin da hudu ana dubu da ashirin da hudu a alhamdulillahi muna cikin suratul bakara har yanzu mu a kara zaman da ya gabata mun kwana aya na talatin da uku za mu tashi aya na talatin da hudu arba'in kai ko za mu tashi aya na arba'in da hudu insha Allah tabaraka ta'ala baya mun ji abinda Allah tabaraka ta'ala yake magana da banu Isra'ila irin abubuwan da ya ba su yanzu bai ishe su su yi imani da Allah ba kuma suna mutane wato idan wani wato ya zamana baƙo ya shigo garin Madina sai ya tambaye su akan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ba dan kabilar su bane kuma baƙo ne a gari sai sai masa wallahi annabin gaskiya ne ka bi shi amma idan dan kabilar su ne ba Yahudi ne dan uwan su yazo neman shawari a gurin su akan yayi iman da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai su ce mashi a'a ba annabi bane to abun sai ya zama abun mamaki kamar almara ta yanzu kun yi imani da shi a ba'ini amma a zahiri ba za ku nuna imanin ku da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba yanzu za ku yi kamar yadda iyayenku na baya suka yi suka ƙin imani da sauran annabawa har suka cutar da annabin da ya zo ba annabin su ma na zamanin su ma annabi Musa alaihi salatu wassalam kuka wahalar da shi kuka cutar da shi wanda har ya kai ga annabi Musa alaihi salatu wasallam da sayyidina Adar ya shiga cikin sun shiga cikin garari a saboda wato musiba da banu Isra'il suka dinga dawowa suna isgilanci wa annabi Musa alaihi salatu wasallam da sayyidina Harun alaihi salatu wasallam a sa'annan kuka cutar da annabi Isa alaihi salatu wasallam dan Maryam alaihi salatu wasallam kuka cutar da shi shi ma yanzu wannan ɗin shi ne daidai yanzu kun yi imani da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallama ku yi sallah tare da masallata ku yi azumi tare da masu yin azumi ku yi zakka tare da masu yin zakka ku yi hajji tare da masu yin hajji duka ba za ku yi wannan ba yanzu a ce ba za ku yi imani da shi ba shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya musu yana cewa wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumu wa taqtumu al haqqa an ta'lamun sannan yake cewa kada ku wato ku lulluɗe gaskiya a a a ga gaskiya kuna gani ku kibin gaskiya ku bi san zuciya a kuma ku ɓoye ku tafi akan ƙarya wanda ba gaskiya bane yanzu ba za ku tsaye da sallah ba ba za ku yi sallah da zakka ku bayar ba tare da masu ba da zakka da masu yin sallola yanzu ba za ku yi wannan ba Allah yana gaya musu wannan a cikin Qur'ani mai girma
wannan mai kafa ne matsa da kafa sai ba can gaba saman da ta daga sama sama no sama a wancan farin abin da ta sama yes farin farin karfa yawa za ka kai wa yayi no ya haka a yawa yayi na'am a ku yi sallah tare da masallata ku ba da zakka tare da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'annan ku ba da zakkan dukiyoyinku ba za ku yi ba a ku yi ruku'u tare da masu ruku'u da sujjada ma'ana manzon Allah sallama da sabansa kenan shine a har ya kai ga mun kai matsayin inda ubangiji tabaraka taala yake gaya musu cewa a a a su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kimi manzon Allah to idan an zo za a shiga musulunci idan an nemi shawararsu idan mutumin da ya san su ne ba sa so ya yadda wa ma'ana suna so su ƙara ƙarfi kar a yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai su ce masa wallahi annabi Muhammadu ba annabin gaskiya bane qalu la laysa nabi nabiyyin ai annabi sallallahu ba annabi bane amma idan gharib ne laysa min qarabihim ba daga cikin makusantansu bane ba daga cikin mutanensu ba ne ba ba ɗan gari ba ne ya zo ya yi shawari da su sai su ce masu wallahi kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma su ba su yi ba suna laike cewa a ta abun na sabil birri na'am na inda zamu tashi kenan insha Allah tabaraka ta'ala na'am na'am atamurna nas bil birri wa tansawna fuskan tadakara wa fatata aya na 40 da
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب نعم أفلا تأكلون
آه بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون آه aya na 44 kenan ubangiji tabaraka ta'ala yana magana da yahudawa wato mutanen madina yahudawa da suka yi imani da attaura amma kuma sun imani da shi a zamanin annabi Musa amma a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba su imani da shi ba da su imani da attaura ai abin da ke cikin attaura ya ba su na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama labarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake ce musu kuma ba suna ga mutane wayannan manzanu idan ba ko yazo ce kai imani da shi idan dan gari ce karka imani ba annabi bane sai Allah yake ce musu atabun nasa bil birri yanzu za ku yi wa mutane umarni da kyakkyawa ma'ana al istifham ne idza dakhala ala isbati yantihi ai a kamar mai ruhul bayan yadda ya ambata ko yana cewa wato jinsi ne na tabbatarwa na dan fahimtar cewa nafiyu kama annan nafiyu badal istifham isbatun kama korewa ne suna korewa ne kama yadda korewa yana zuwa gabanin tabbatarwa to alal alli dai shine ai ma ma amartum ma ma amartumun nasa bil imani bi muhammad sallallahu alaihi kuna umarni wa mutane su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kuke wa mutane umarni da ku su imani da manzon Allah sallama wa tansana anfusakum kuma kun kyale kawunan kun manta da kanku ku ba ku ba ku bi annabi Muhammad sallama ba tadakuna tatarkunaha fala ta'murunaha ku ku kuna barin kyakkyawan aiki din umarni da kyakkyawan aiki da kuke wa mutane ku ba ku bi ta ba amma kuma kuna mutane su kuna cewa mutane su yi imani da shi ma'ana kuna gaya wa mutane su yi su bi bin kyakkyawan aiki domin sa kuke barin kanku wannan ba wai iya mutane annabi Musa bane kawai har yanzu ba wai iya Yahudawan da suka zauna a Madina bane tare da manzon Allah sallallahu ba iya su bane kawai ake magana a har yanzu musulmi mai imani ma ta yi umarni da kyakkyawan aiki ke kuma ba ta yi ɗazu ina ji wani malami a rediyo a liberty yana faɗa yana cewa a yawaita istighfari in an yi istighfari Allah zai ba da aljanna Allah zai ba da gafara Allah zai ba da ‘ya'ya kamar da Allah faɗa a ƙura ko? fakultu kasu da bakun na kana gafara yursilu sama alaikum midraran wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alakum yasan wa ja'alakum janatin wa ja'alakum anhara ma lakum la tajidun lillahi wa qara to wannan aya ana faɗa farlan istighfari abun mamaki shine sai ga shi wayanda suke umari da istighfari kullum da safe ayi ɗari ɗari da bayan la'asar ayi ɗari sannan a zo a haɗa jam'i ayi guda talatin wannan aikin su fuke nan yan tijjaniya to wa'annan ɗa'ifa da kuma suka ce wai wa'annan da suke wannan aikin wai ba ba sa kan dare bal ma idan aka gaya ne aka ga sako-sako sai a ce ba ma musulmai bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma gashi ana umarni har ana ba da rafin cewa wani wani malami a a a a wani bayan Allah a Andalus ne ina gani ko a a a wata ƙasa dai yayi umarni wato da shi da matarsa ba ta haihuwa ba sun je likitoci ko Hijaz a Hijaz sun je gurare daban da ba auna sun ce ba za su haihuwa saka ce to ya tafi ingila ya dawo ya tafi amerika ya tafi kaza tafi kaza ya dawo dai abin ya gara sai da ya dawo gida na zaune sai ya ji wani babban malami yana fassaranta wannan aya mai neman ya'ya ya yi istighfari mai neman kaza shiga gaba sai ce matarsa to yanzu mu yi azaba na samo mana magani mai ƙarfi daga Allah tabaraka ta'ala sai suka fara istighfari suka yi niyya suka yi ta istighfari sai Allah ya ba su ɗa da suka samu wannan ɗaɗan sai suka sake yin istighfari kuma suka sake samun ɗa wato aka sake samun ɗa sai ke cewa a nan Najeriya shi ma ya yi irin wannan fatawa ɗin sai wani bawan Allah ko a kefi ne sai ya samu wannan fatawa ɗin sai ya samu wato ya samu ɗa ɗin sai ya sa masa sunan malamin wanda ba sai na faɗa ba sai ya sake suka sake aihuwa kuma ya sa sunan malamin amma wai sani yanzu an samu awwal an samu sani aka zo a ƙara samun ai wanda istighfari fa a ƙara samun wannan to da Allah dan uwa yanzu ka imani da Allah zai ba da ɗa saboda istighfari ba kai imanin Allah zai sa mutum aljanna saboda istighfari ba ba kai imanin Allah zai ma mutum gafara saboda istighfari ba har kake yaƙan mai istighfari kullum haka lalle ashe a an yi umarni da an yi wa mutane umarni da kyawun aiki amma an manta da kai saboda haka mutane da basu karbi da rikan tijjaniya ba su mai kansu ba kar lokaci ya kure musu zo su karbi da rikan shau tijjani da dala'an su dinga yin sigifari kullum kullum ya zama jibili ne ya saba da jikinsu lalle mutum zai amfana amma in dai zaka yi sigifari kai kadai yau kai dubu ɗaya gobe kai dubu ɗaya jibi gata citta lalle wata rana zaka iya huta ba zaka iya yi ba to kuma wannan ya saba da hadisi wanda sai ya da Aisha an tambaye ta ayyu afdal ayyul amali afdal tace afdal amali adawamuha wa in Allah ko wani aiki ne fa kowanne tace aikin da za a dawama ana yi duk kankantan aiki wanda hadisi ne ingantacce na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka alhamdulillah saboda aka kudima wa mutane umarni da kyakkyawan ayyukan ku bar kawunan ku kuma dai ku zo karbi ku karbi istighfar nan ku dinga yi ku dinga yi mutum zai kai labari Allah ya amfana da mu wa antum tutluna kitaba Allah ya ce ga kuna kuna karanta at-taura wa fiha al-wa'id a cikin sa ala mukhalafati al-qawl al-amal gashi at-taura tana faɗa muku cewa akwai alƙawari a ciki kada ku saba wa zance a gurin aiki kuna faɗa wa mutane su yi aiki ko kuma ba kwa yin aikin kun saba wa aikin ba kwa yi wato kuna ga aiki nan kun fara wa mutane na alkhairi su yi amma ku ba kwa yi anya in kun yi haka kam kun taimai kanku ku taimai kanku ba sai Allah ya ce afala taqilun shin ba za ku hankalta ba su isi ilikum fatarji'una ba za ku yi hankali ba ku bar wannan mummunan aikin naku da kuke yi ku dawo zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku bi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ku musulunta ba tare da musulmai gaba daya yanzu lokaci bai kai maku ku yi haka ba Allah yake gaya masu haka sai Allah yake cewa wasailu bi sabr na'am واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الكافرين واستعينوا بالصبر والصلاة آه وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wayannan mutane cewa wasta'inu ai ku nema ku nemi taimako akan lamuranku gaba ɗaya da haƙuri ku kullar nafsinku ma'ana ku kulle ranku akan abin da ba ta so rai ai akwai abin da rai yake so kullum yana son abu to amma ku hana shi wannan abin saboda son zuciya ita nafsu kullum Allah ya gaya mana wata aya Qur'ani ko inna nafsu lamaratun na'am بسوء إلا مرة ورد a inna nafsu lamaratun bisu ita rai kullum tana umarni da mummunan aiki sai dai wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ji kayinsa ne zai iya kontrol ɗin ransa. A wani sura ma sai da Allah ya rantsuwa guda takwas, sai da cewa wa shamsi wa duha nam arama.
والشمس وضحاها Ɗaya, والقمر إذا تلاها biyu, والنسير إذا دلاها uku, والليل إذا يغشاها ehe, hudu, والسماء وما بناها ehe, والأرض وما دحاها shida, ehe, ونفس وما سواها yake mene فألحمها فجورها وتقواها ƙarshen fa.
أدخلها man zakaha la ilaha illallah Allahu akbar kabira ubangiji tabaraka taala yayi rantsuwa da abubuwa guda takwas akan zai magana akan abu daya gyaran zuciya sai yace can ya gaya maka inna nasu bis inna inna nasu la amartun bismillah ma rahim rabbi to ta yaya zaka samu cikakken ubangijin sai yace qad aflaha man zakaha ko bayan yayi rantsuwa da wa shamsu wa duha da rana da lokacin da rana yake kaiwa lokacin walaha wan nahari idza jallaha wal layli idza gashaa was samai wa ma banaha wal ardi wa ma daha wa nafsi wa ma sawa fa alhamaha fujura wa taqwa sai da ya gama irin yadda ake rai take yin ilhama ake mata ilhama na na fujuri wato rai tana bijira mata idan tana samun ilhama na fujuri daga ina daga shedan daga shedan la'natullahi alayhi falama fujuraha wa taqwaha sai aka saukar mata fujurinsa da tsoron Allahnsa wa taqwa da tsoron rai irin yadda take tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala sai ce to qad aflaha man zakkaha wanda ya samu wato wanda ya tsarkake ransa ransa ta yi kyau ya samu taskiya ta zama zuciya irin na sufaye ta samu taskatin nafsi ba ta ganin gairu da gairiya ta damu da Allah ne kawai ba ruwanta da halittan Allah ba ta damu cewa ta yi don ta burge mutane ba ba ta damu wani ya zarge ta ba maulan mu shehu ibrahim yana cewa la ta ta'alla man iza ra'aita izatil khalqi liza khuliqta karka damu da abinda bayi suke faɗa a kanka dan bawa ya zo ya cutar da kai yace karka damu da wannan karka damu da wannan me yasa yace lizakulikta Allah ya halice ka ne dan haka ya faru da kai to do Allah wanda ya kai wannan majal din wanda ya kai wannan matsayin da Allah yana da lokacin jayayya da wani yana da lokacin kallon wani yana da lokacin zagin wani yana da lokacin aibanta wani yana da lokacin bata addinin wani ko matafiyar wani ko matabar wani ba shi da shi ba shi da shi ba shi da shi to tunda mun gane haka to babban abin da ashe ya kamata mai da hankali a kansa sai mu yi kokarin gyara zuciya mu gyara zuciya mu gyara nafsu sai ya ce qad aflaha man zakka wanda ya tsara kiransa ransa sai kyauta ya haske wallahi ya samu babban rabo in ji Allah tabaraka ta'ala Qur'ani to ashe ita nafsu idan ka biye mata ka kyautata mata to za ku yi fada da Allah za ku yi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma tace to ka shirya ku ɓata da ran ku ɓata da ran nata ku shirya da Allah to lalle kuwa za ka kulle wasu abubuwa na son zuciya ka rabu da su ko da labarai bane yake raya wa mutum ya je ya aikata abin da Allah ba so rai ne ko rai ne yake raya wa mutum ya yi zina nafs ne take raya wa mutum ya sha giya nafs ne take raya wa mutum idan ana karatun qur'ani yayi nesa da gurin ko ya je ta surutun banza da wobi wanda ba zai amfanar da shi ba kuma ya manta qur'ani ya ce mai alfiz min qalin illa ladayhi raqib wa atid ko akwai duk abin da ka faɗa akwai raqib da atid suna rubutawa to amma idan ka biye wa ranka sabo ai manzon Allah sallama ya faɗa da cewa ita aljanna an kewaye ta bil makarih da abubuwan ki wa hubsatun naru wa hubsatun nar bi shahawat sanan an kewaye wato a wuta da abubuwan sha'awa wanda rai ne zai raya maka kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to ashe idan muna so mu yi maganin wannan ran to lallai wato muna so mu bi umarnin Allah mu yi haƙuri to dole sai mun yi haƙuri mun kawar da abin da ranmu yake so saboda mu bi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita rai kullum tana son hutawa to rai tana son ta huta ba ta son ta sha wahala rai in zaka je rai wallahi tallahi ko Abuja nan da zaka zo dan neman kuɗi ba zaka iya zuwa ko a garin ku zaka dan fita kasuwa ka nemi kuɗi ba zaka iya yi ba sai ka ga kawai ka fada cikin ansab ko innamal khamru wal innamal khamru wal maisir wal ansab rijzun wal ansabu wal zalamu rijzun min amali shaytan ko to a ansab kamar da malamai suka ce samun kuɗi a sauki a bulus irin su bet naija irin su arkan kripto da sauransu to yahu ko ita wai kaya kwanci daga ɗaki kawai sai ka samu kuɗi to ana ita rai tana son haka ɗin tana son kai kar a sha wuya a samu kuɗin ce da kawai ce da gara kawai ko ta ko ɗati boki ko ki wala ce da kawai gara to ana samun matsala da wannan saboda haka mu yi kokari mu gyara rai kuma yadda ran za ta gyaru wallahi sai mun ɗauki istighfari sai mun nemi karbi fa mun karbi mun karbi istighfari sai mun dauki karbi shauki jani mu ara mu karba mu yi istighfari mu yi salati wa manzon Allah mu yi la ilaha illallah wallahi zuciya ta yi kyau wallahi tallahi zuciya yake za ta yi kyau ai manzon Allah ya ce li kulli shay'in istiqalatu wa istiqalatu qalbi zikrillah ko kowane abu na duniya da magogi amma magogin zuciya zikirin Allah idan mun ce yana ganin ba zai karɓar ɗarikan tijaniya ba ba laifi ka zauna a inda kake amma dai ka riƙi istighfari salati wa manzon Allah da la ilaha illahu wallahi dole dai ka shiga rigar shauti janar da lawan saboda shi aikin sa kenan masana'antarsa ce nan ne masana'antarsa a nan ake zuwa a gudanar da wayannan ayyuka din wanda alhamdulillah tabaraka wa ta'ala mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran shehu tijjani da la'on wanda duk abin da gani a ɗarikan shehu tijjani wallahi tallahi ba shehu nan ba mu ma ka tambaye mu duk abin da ka gani a ɗarikan tijjaniya don Allah ka tambaye mu shi za mu baka shi kitabu wa sunna qur'ani da hadisi za baka kai in daga dama ma mu bar hadisin ma gaba da aka qur'ani zalla wallahi qur'ani gaba da zan ce maka dukkan mashakin da kake gani a cikin ɗarikan tijjani ba gane ba saboda ka wannan ni'ima ne zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadl al azim saboda haka mun gode wa Allah kan haka saboda haka Allah tabaraka ya gaya wa banu isra'ila cewa su yi wato su nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a kan lamuran su kuma da haƙuri su yi haƙuri su hakukuta ran su su ba wa ransu haƙuri saboda ai shugabanci suke da bukata ba san sa a mulke su ne ka san shi ba yahudi har kullum baya son a mulke shi shi yayi mulki ko yana son shi ya yi mulki karka mulke shi shi ya mulke ka kada kai ka mulke shi shi yasa suke ta samun damuwa da falastin suke ta samun damuwa da da da da kowanne ƙasa ma na duniya damuwansu su yi mulkin mallaka su danne kowa yasa suka shigo mana da shi mu ma Najeriya amma dai ko babu komai insha Allah Allah zai tsare mana kayan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a duniya gaba da duk duniya duk duniya ba wai mu da yan Najeriya bane wallahi gaskiya ne duk duniya ba makarata Qur'ani irin Najeriya babu ma da ta Qur'ani su rubuta Qur'ani su haddace su karanta su rubuta su haddace duk duniya babu irin Najeriya alhamdulillah Allah ya bamu wannan a Afirka kuma gaba daya duk Afirka babu inda ake riko da addinin damdam irin Najeriya wannan Allah ya bamu wannan sa'annan bayan wannan babu inda ake da arziki da tattalin arziki akwai shi amma ba a boransa 'yan ƙasan da yawa irin Najeriya akwai arziki amma in ka je wasu ƙasashen Afirka fa wallahi tallahi sai gan cewa ma kai kana ma da yanci a san wasu kaga civilian yana yana ja'in da hukuma ana cinikayya wani ƙasan ba sai dai yana ofis sai dai ka faka mota ka sauka ka je ka same shi banda Najeriya babu inda dan sanda yake tsayawa a kan titi yana cewa gashi naira hamsin yana cewa ba zan karba ba a sai ka kara da kyau amma fasa baka ko sai Najeriya mala saboda ta Allah tabassala ya gyara mana wasala sannan adai usalati ku tsaya da sallah ku yi sallah afada bizikri ta'ziman li sha'liha Ubangiji tabaraka ta'ala ya wato ya ware sallan ya kadaita ta da ambato ta aziman lishani ya saboda girmama sallah din saboda girmama sha'anin sallah Qur'ani ya cewa inna salata kana amrun kitaban mawquta inna salata kana amrun kitaban mawquta saboda ta sallah tana da lokaci tana da kuma wato wato daraja mai girma a wurin Allah tabaraka ta'ala saboda ka ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa masa cewa to ina ma da za su yi sallah su dinga yin sallah tare da masallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa hadisi na cewa a idan ko kuma idza abasa idza azabahu amrun badra ila salah manzon Allah sallama idan wasu lamura suka yi masa tsanani ko suka kulle masa ko suka daure masa abu abu ya dame shi manzon sallama sai yayi maza maza ya tafi gurin sallah sai ya je sallah sallallahu alaihi wa sallam nabiyyun azimul qadr bil haqq mursal sallallahu alaihi wa sallam wa qila al khitab lil yahud kuma wani kaurin aka ce ana magana ne da yahudawa lima aahum an al iman sharruhu wa hubbur riyasa yake cewa su yahudawa abinda yana su yin imani saboda sharrin da suka yi ɗauke da shi da kuma son shugabanci sai Allah ya masu fa'amaru bi sabri sai Allah ya marta su yi haƙuri wa huwa saum anan asabaru anan ana nufin su yi azumi da Allah azumi ma mai haƙuri ba kowa zai yi azumi za ka yi haƙuri da ƙishin ruwa ko za ka yi haƙuri da yunwa za ka yi haƙuri da sha'awarka ko za ka yi haƙuri da wasu buƙatunka menene wannan aya kuri ne shine yake cewa huwa sawmu shine azumi li'annahu saboda shi azumi yaksiru shahawat yana karya sha'awa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa wanda ba zai iya yin aure ba wanda bai iya yin aure ba da iko yin aure to yayi azumi saboda azumi yana mene yana karyawa mutum sha'awa yana hana sha'awa na na na na na na na na na farji da na dukan mu'amala gaba ɗaya to idan fa innahu wija'un inji manzala sallama saboda shi azumi zai zama maka garkuwa zai zama maka garkuwa zai zama shamaki ga saban Allah tabaraka ta'ala anan inda Allah ya ce wasfa'inu bis sabri ma'ana ku nemi taimako da azumi ne wasala da mene da sallola da yawan yin sallah asabur anan Sheikh al-Islam radiyallahu anhu wasatul anan barzakhul arifina yana cewa ma'anansa ai azumi kuma ka auna azumin azumi zallan ba zallan hakuri bane a cikin sa ko ga kishirwa kana ji an ce karkasha kuma dole ka hakura sai lokaci yayi ko ba hakuri bane ga yunwa ya dame ka kana da bukatan ka ta abinci yunwa ya dame ka da karfe ka yi tafiya amma aka ta karkaci sai lokaci yayi hakuri ne ko ba hakuri ba hakuri ne ashe wasta inu bis sabr din nan ma'ana wasta inu bis sau bis siyami wasala da sallah da Allah mai sallah yana cin abinci a cikin sallah yana shan ruwa duk kishin ruwan da yake ji yana magana da wani yana yin sha'awar sai biya bukatarsa da iyali a cikin sallah zai yi bai wato duka dai yana baka ma'anan asawmun asawmun ma'ana in kana son kusanci Allah tabaraka wa ta'ala da kyau da kyau to babban abin da zaka yi shine ka rage cin abinci wallahi yanzu nan zaka je kusa da Allah amma in ka ci abinci da yawa da yawa ba abin da zai kara ma daga sha'awa sai bacci jama'a muna tare muna tare saboda haka sai mu fahimci wannan wa salatu ita kuma sallah li'annaha turisul khushu ita sallah abinda yasa aka masa umarni da sallah yahudawa din nan saboda sallah tana gadar da tsoron Allah tana gadar mene tsoron Allah to Allah in banda sallah malam Allah ya ce na satun halal fasha wal munkar ko wal zikrillahi akbar sallah tana hana tana alfasha tana hana alfasha yin alfasha tsoron Allah ne ko rashin tsoron Allah ba ba ne amsa ba tsoron Allah ne rashin tsoron Allah ne yasa ka saba wa Allah ko ba haka bane alfasha abu ne mai kyau umuna ne to in kana yin sallah in ana karban sallah ta sallah ke tana karbuwa to wallahi ba za ka yi mummunan aiki ba saboda haka in ka da zaran kaga tana ta sabon Allah ka binciki sallar saboda qur'ani ya ce inna salata kanat inna salatan hanal fasha'i wal munkar tana hana alfasha to ashe tana gadar tsoron Allah tabaraka ta'ala tana gadar da tsoron Allah tabaraka ta'ala sai ce to a a yana tunsul kushu tana gadar da tsoron Allah wa innaha cewa ita sallah din nan hazu wannan sallah la kabiratun ai tana da nauyi kabiratun anan ma'anansa nauyi ne ba wai a ce katoto babba ba a ba haka bane la saqilatun sallah tana da nauyi akan waye munafiki da kafiri ba wanda yake iya yin sallah akan lokaci na asbahi da isha'i inji manzon Allah sai mumin ko mai alal yana cewa lissalati nurun azimun تشرك به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون صلى أفوي وسعسا كي ما سجرما لسلة نور عظيم هذا حسكي ما يجرما تشرك به قلوب المصلين ولا تكي راس الزوتير ما يصلى سيتمني ولا يناله إلا الخاشعون ba wanda yake samun wannan haske din mai yawa da take ratsa cikin zuciyarsa sai mene mai tsoron Allah Allah ka sama cikin masu tsoronka saboda a sallah tana da nauyi lalle tana da nauyi saboda a Qur'ani ya gaya mana aramma yake cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah mene na'am wai za ka musu salati na'am ubangiji tabaraka ta'ala cewa inna innal munafiqina yukhadi'una wa khadi'u shi munafiki yana tunane yana yaudaran Allah ne alhali yana yaudaran masu imani a yana yaudaran kansa ne wa idza qamu ila salati kamu kusala idan munafiki ya tashi zuwa yin sallah sai kasala ya kama shi sai fara mene kasala da Allah me yin kasala sallah tana mai nauyi ko ba ta mai nauyi Allah ya ce alazina hum yura'una أرأيت الذي يكذب به فذلك الذي يدعو ولا يهدى قول للمصلين نعم قول للمصلين نعم وويل للمصلين إيه الذين هم عن صلاتهم ساهون mene الذين هم يراءون ويمنعون الماء kaga ubangiji tabaraka taala ce kwarin azaba ya tabbata ga masallatan da suke samun kasala a cikin sallar alazim aslatin sahun wanda suna mantawa da maganar sallar ma ba za su yi sallar ba amma mene allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un suna yin riya a gaban mutane inda mutane za a yi sallah idan babu mutane ba za su yi sallan ba kuma suna hana aikata aikin alkhairi suna hana mene aiki mai kyau ubangiji tabaraka ta'ala sai gaya mana wannan to anan abin da zamu fahimta shine sallah tana da nauyi wa munafiki da kafiri da kuma wanda bai damu da ita ba to amma kuma har yanzu ita sallah din abu ne mai nauyi a gurin mizani idan kana yin sallah mizaninka zai yi nauyi mizaninka zai ƙara ƙarfi mizaninka ma'ana zai je a cikin ran tashin alkiyama za ka je wa Allah da mizaninka mai nauyi in ji wa in ji Allah tabaraka ta'ala la kabir la saqilatun illa ala allazina khashi'ina illa ala al-khashi'ina amma sallah ba ta yin nauyi ga masu tsoron Allah, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ma'ana na'am, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم na'am.
أنهم إليه راجعون Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi ra- wa annahum ilayhi wa annahum ilayhi raji'un. Ah, su kafirai Yahudawa da har kafirai yanzu sallah tana masu nauyi ba za su iya yi ba wanda sallah ba sai masu nauyi ba sai mai tsoron Allah tabaraka ta'ala sai Allah ya ce wasu waye masu tsoron Allah sai ce allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa'anda suke da yaqini yazununa anan yaqini sun tabbatar da cewa za su saru da Allah ba yazununa suna zaton ba ba zato bane sun tabbatar ne azzannu anan yana nufin tabbatarwa ne yuqinuna ne sun tabbata cewa annahum mulaqu rabbihim za su sadu da ubangijinsu bil ba'si ran tashin alƙiyama na Allah zai tada su daga cikin kaburburansu zai wato tambaye su abin da suka yi na alkhairi da kuma bayansa Allah ya sa mu a cikin alkhairi ne wa annahum ilayhi raji'un sun sani cewa su za su koma ga Allah tabaraka ta'ala ne kuma zai saka musu da abin da suka aikata saboda haka ashe ya kamata kowane musulmi mai musulmi kowane musulmin kirki mai hankali wanda ya san abin da a- a- a- a- yake masa ciwo lalle ya kamata ya tsaya ya yi ibada wa Allah tabaraka ta'ala gwargwadon iyawansa gwargwadon abin da zai iya ya bauta wa Allah saboda Allah da abin da ka aikata a duniya shi zai saka maka da shi a ranar tashin alkiyama a lahira shi ne Allah ke cewa wannan hum ilaihi raji'un cewa su wa'annan masu imani wanda suka imani da Allah tabaraka ta'ala sun san cewa raji'una ila Allah tabaraka ta'ala su koma ga Allah tabaraka ta'ala to yajazihim sai Allah tabaraka ta'ala ya saka musu abin da suka yi na sallan da suka yi da haƙurin da suka yi da azumin da suka yi na'am ya bani isra'ila يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم na'am وأني فرضتكم على العالمين ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni fatartukum alal alamin ubangiji tabaaraka ta'ala ana farara cewa yana gaya mana kissan banu isra'ila su bani isra'ila dinnan su ne wanda muka faɗa baya su ne ayan annabi yaqub alayhi salatu wassalam ko auladi yaquba wanda Allah ya ba su ni'imomi ya ba su annabawa a cikin su sai har suna cewa nanu abna'ullahi wa ahibba'u ko suna cewa su yayan Allah ne ma fa ko masoya Allah saboda yawancin annabawa mafi yawa a cikin saba'in a cikin ɗari yahudawa ne yahudawa ne a cikin annabawa su ne suke cewa kai su yayan Allah ne shi ba yahude ma bai daka shiga addininsa ba fa daga su yayansa shi yasa su ba sa da irin bishop bishop din suna zuwa irin bishara ah no no no no su yayan Allah ne kawai yayan alloli ne subhanallah su gidansu za su koma kawai wai an taba samun wani fasto a Kaduna yake cewa wai wani yana yana yana yana wa'azi ne sai ake tambayarsa wai da Allah wai wai Annabi Isa zai shiga aljanna mai tambaya tambaye shi haka wai Annabi Isa zai shiga aljanna sai yake cewa wai mutum da gidan ubansa to kaga wannan bata ce gaskiya mai girma to su ma yahudawa su sun ce wai su ayayan Allah ne to kai masu magana shiga gidan aljanna mutum bai zai koma gidansu ko yanzu kai ne ka zo garin nan sai ka ce wai wane zai ko anya wane zai koma gida za a bashi ya koma gida kuwa da Allah me za ka ce mutum da gidansu a ce ba zai koma ba kaga ai ba zai yi ba to haka su yahudawa suke ɗauka shi yasa suke cewa nanu abu na Allah wa hibba'u su yayan Allah ne ko masoya Allah abu wato wato wanda Allah yake so a ba haka bane shi ne Allah yake gaya mana yake tamu yake cewa ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila yayan annabi Yaqub uskuru ni'mati ni'mati lati an'amtu alaikum tuna ni'iman da ni in ta ku da shi zakahum Allah tabaaraka wa ta'ala bi ni'amihi liyashkuru Allah ya ambata musu wato ni'imomi da ya gaya musu ko da za su gode wa Allah akan ni'iman da ya musu wato idan Allah ya maka ni'ima baka gode ba ka fitulce wa Allah fa Allah yana fara mana Qur'ana cewa wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith ko ni'iman da Allah ya maka faɗa kuma yana cewa fazkuruni azkurkum ko washkuruni wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ku gode mini kar ku ki gode mini wato kin godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala kafirce wa Allah saboda haka ashe dukkan mai hankali bai kamata ya kafirce wa Allah mai girma daukaka ba Allah tabaraka ta sai ce musu su bani Isra'ila kenan na'am a sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce musu ku tuna ni'iman da na maku ko za ku gode mun yace wa anni faddaltukum ni na fifita iyayenku alal alamin abisa alam amza alami zamanihim abisa mutanen zamanin su gaba daya banu isra'ila sun fi kowa a zamanin su sun fi kowa in an ce alal alamin dinnan anan muqayyad alami zamanihim ba alam mutlaq ba alam mutlaq sune al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Qur'ani ya ce a a kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ko
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله to kaga Allah آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم نعم.
منهم المؤمنون أكثرهم الفاسقون kaji ya gaya maka Allah tabaraka yana cewa mu mun kasance mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin-nasi an fitar da al'umman annabi Muhammadu don mutane su amfana da su kaga ashe wannan walaqad fadda- wa wa anni faddaltukum alal alamin banu isra'ila ake magana ai alami zamanihi ne alam din zamanin su ne ba alam gaba ɗaya ba alam gaba ɗaya wannan al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallama shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko manzo sallama shine rahama ga duk abin da Allah ya samar da shi wannan kuma alam muqayyad mutlaq ne ba muqayyad bane amma wannan alam dinnan da Allah yake faɗa wa anni faddaltukum alal alamin a kan banu Isra'ila ai anni faddaltukum ala alami zamanikum na fifita ku akan alam din zamaninku ma'ana Allah ya fifita banu Isra'ila akan mutanen zamanin su samammun zamanin su gaba ɗaya Allah ya fifita su akan kowanne a wannan zamanin amma banda zamanin shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su al'umman annabi sallama su alkhairi ne ma su kuntum kai da mutum ukhrijat linnasi ukhrijat linnasi ne an fitar da ku dan mutane su amfana da ku ba fi nasi ba linnasi mu ma al'ummar manzon sallama Allah ya yi mu ne dan mutane su amfana da mu. al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba mu samu wannan sai mu mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka ashe alam din nan alami zamani ne alam ne na zamanin su ba alam gaba ɗaya na na talikai ba saboda in an ce alam kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah bane duk abinda ba Allah bane to sunansa alam duk abinda Allah ya halitta sunansa alam duk wani abinda ka sani duk abinda kwakwalwanka ta kawo maka to kazafa to sunansa alam shi ma to wannan alam din na zamanin bani Isra'ila gaba ɗayansu wayannan banu Isra'ila da su ne mabibita a gurin cikin su Allah yake cewa wannan bai ishe ku tana gode mini ba akan nimin da na maku to amma alam mutlaq gaba daya shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine mabibici a cikin halittu gaba daya sa'annan wancan alam din banu Isra'ila da banu Isra'ila gaba daya al'umman annabi Muhammad suna gaba da su al'umman manzan Allah salama suna gaba da su kuma annabi salama yana gaba da annabawan su da su din da komai da kowa din gaba daya shine manzon Allah shi yasa Allah ya ce masa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka idan mutum a bai taka tsantsan a wannan ba sai ya fada cikin a tafka da warara ko kuma halaka Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ta wata kuyoman na'am واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا na'am ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون نعم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ubangiji tabaraka wataala ya ci gaba da gaya wa banu isra'ila cewa wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana la tajzi nafsun an nafsin shay'a wanda wata rai ba za a sata wani rai da wani abu ba ba za a ɗauki sakamakon wani a ba ma wani ba fa wanda kuma wani rai ba zai taimaki wani rai da komai ba kowa nafsi nafsi yake yi ranar kowa ta kansa yake yi Allah na cewa yau mala'in fa umalun illa man atalla bi qalbin salim ranan da dukiyanka da ƴaƴanka da iyalanka gaba ɗaya ba za su amfanar da kai ba sai dai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacce yau la tamliku nafsu li nafsin shay'an ranan da wani rai bare ce miki kai wani rai da komai ba dukkan lamarin ranan yana wurin Allah kawai sai da Allah ya yi Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka cece mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ran tashin kiyama Allah karka bar mu da kanmu dan ba za mu iya ba za mu iya ba a kuwa yau malkiyama shi ne ran tashin alkiyama wannan alkiyama dinnan fa da kike ji ana ta faɗa kiyama kiyama kiyaman nan fa tana nan da gaske ne za ta kuma a ranar kowa abin da ya aikata shi zai gani idan ka yi mai kyau to ya rage naka da ka samu mai kyau wa jazaul hasanati ashratu amsalha wa jazaul sayyi'ati sayyi'atun misliha sakamakon aikin alkhairi za a ninka maka guda goma mummunan aiki za a baka irin shi mummuna Allah ya kiyaye mu saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka mutane wallahi tallahi mu dawo mu bi Allah banu isra'ila abin da yasa suka ƙara halaka suka ƙara bata saboda sun ki bin Allah sun bi duniya ne ma yanzu da yawa musulmi za ga yana wasa da addini mutum bai san ma yadda zai yi sallah ba alwala din nan wani bai san yadda zai yi amma duk wani kuɗin da zaka haɗa mai wallahi sai ya irga su ya raba su tas ya kawo su amma ba iya alwala ba ba iya sallah ba ba san tauhidi ba ba san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba a san yadda za a yi ibadan ba azumin ba a san arkanu saumi ba kawai bubbugawa ake saboda haka lalle lalle mu dawo mu kama Allah tashin kiyaman nan za ta tashi kuma za a tambaye ka akai kuma za ka ce a ran tashin kiyama za a gaya maka cewa da ka ji ana wa'azi kaza an gaya maka kaza a guri kaza a lokaci kaza a rana kaza duka sai an gaya maka wallahi wallahi sai an gaya maka saboda haka har yanzu ba makara ba inda yake baka shiga kabari ba to baka makara ba saboda haka mutum ya tashi damara ya neme da zai bauta wa Allah tabaraka ta'ala Allah ya faɗa gurin cewa Allah ya faɗa hadisi gurin cewa tarikuni qabla an ta'buduni fa illam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ka sanni kafin ka bauta mini idan baka sanni ba ta ina ta yaya zaka bi ka bauta mini saboda ka lalle ya kamata mu hankalta mu tsaya mu yi abin da zai amfane mu Allah ya taimake mu wala yuqbalu minha shafa'atun babu wani wanda zai karba maka ceto babu ai laysa laha shafa'atun fa tuqbalu babu wani ceton da za a karbe ka fama lana min ash-shafi'in fama lana min ash-shafi'in ba mu kada fama lana min ash-shafi'in yau kun babu wani mai ceton ka saboda mene baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba baka yi imani da Allah baka yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wala yuqazu minha adalun babu wani aikin ka mai kyau da za a karba wani aikin falla za a karba da'an ba wani aikin da za a karba wannan rana wala hum yunsarun mu babu wani wanda zai hana Allah ya maka azaba babu babu wannan ba wanda ya isa ya ce yau kam Allah bare maka azaba ba zai babu dama wanda zai nema maka ceto annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko baka yi imani da shi ba ko ko kuma ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma baka bi abin da yake kai ba ma ataykum rasulu fakhuzu wa ma nayakum anhu fantu to ka zubar da wayannan duka gaba daya saboda ka ashe a ba wanda zai taimake ka ranar ba wanda zai cice ka bai hana cewa fa manzala sama zai cito ba bakar wani ya ji haka yace kuma mun ce manzala sama zai cece mutanen tashin kiyama ba annabi ba ma ba annabi ba limamin kuma zai cece ku al'imamin ku shufa'a uku ko limaman ku jagororin ku zo suna yasu maka ceto ko a ba limamai na masallatai nake nufi ba a gane abin da kyau a yawma yud'a kullu nasin bi imamihim ko kamar da Allah faɗa a Qur'ani to a ceto manzala sallama zai ceto sabai da mutanen badar da tabi'ai da shi tabi'u tabi'ina salafus salihin mutanen kirki waliyan Allah da su ceto muminai ‘ya'ya ma za su yi ceto, ‘ya'ya za su yi ceto. Amma sai ka bude ƙofar, sai ka zo bakin ƙofa, ka kwankwasa ƙofar sannan a buɗe maka a jawo ka shiga ciki. Idan ba ka matso kusa ba, ba wani zai cece ka. Ta ga annabi Nuhu ya ta ce wa ɗansa, inabi ni mina hali, wa ina wa zakal haq. amma tun da bai zo ta kofan ba sai Allah ya ce inna hu laysa min ahlik inna amalu ghayru salih ba danka bane shi ya haife shi ba Allah ya ce ba dansa bane kuma saboda yana aikata aiki mara kyau to saboda karka ga cewa baban ka malami ne ko mahaifin ka wani babban shehi ne kai ta yin abin da kaga dama kana sabon Allah kana cin dukiyar mutane kana damfara ko kana shigowa Abuja kai ƙarya da addini ko da babanka malami ban shayi ne ana ganin girmansa ita zamfaran mutane wannan ba daidai bane wannan ba zai cece ka ba ranar tashin alkiyama za ka yi bayani Allah ya kiyaye na'am ka banu isra'ila an gaya musu wannan ba su kaɗai ba har da mu da ni da kai duka gaba ɗaya wa izza jinakum min al fir'auna na'am wa izza jinakum min al fir'auna يسيرونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم na'am ويستعملون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
ku tuna banu Isra'ila ya annabi annabi annabi Yaqub idza jinakum min al-fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna bara'akum wa yastahyuna nisa'akum fi zalikum bala'un min rabbikum azim ku tuna banu Isra'ila yadda lokacin da na tseratar da iyayenku daga sharrin fir'auna min ali fir'auna daga fir'auna da mutanen fir'auna ali anan mutanensa ne ba 'ya'ya ba an gane ko ma'ana mutanen da suke tare da fir'auna kafirai min fir'auna wa ali daga fir'auna da mutanensa yasumunakum ai a yuziqunakum suna su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba a shaddul azab mummunan azaba ake aure ake ake gallazawa banu isra'ila fir'auna ya gallazawa banu isra'ila fi da kowa yuzabbihuna abana'akum yana yayyanka ƴaƴanku mazaje ayaqtuluna auladakum yana kashe ƴaƴanku almaulidina wanda aka haifa da wanda ma za a haifa gaba ɗaya ya ajiye ta ai ta kashe su ai ta yanka su saboda yayi mafarki cewa wata wani wuta ya tashi daga gidajen banu Isra'ila ya zo ya halaka shi da mulkinsu gaba ɗaya ya ƙona gidansu. Sai ya je gurin boka, sai boka yake ce masa, ai za a haifo na ɗa ne daga cikin banu Isra'ila, wanda shi ne zai halaka ka da mulkinsu gaba ɗaya, da mutanenka. Sai ce, to, a kamo ‘ya'yan banu Isra'ila nan, kaf a yankansu. a kamo ‘ya'yan bani Isra'ila gaba ɗaya kaf a yankansu, masu rai, masu rai fa a lokacin, fir'auna sai da yanka ‘ya'ya masu rai dubu ashirin, masu rai, aka yanka mutum dubu ashirin ‘ya'ya, dubu ashirin aka yayyanka su gaba ɗaya. Zabbi huna abana a kumfiyar. Sa'an nan wanda aka haifa sai da aka haifi ‘ya'ya dubu saba'in gaba ɗaya fir'auna ya sa aka kashe saboda yana tsoron kara haifi annabi musa don kar ya zo ya halaka shi a a mulkinsa kuma ya kashe shi shi ne yake cewa a ya sumu na kuma suwal azabi sai yana ɗanɗana muku mummunar azaba mai raɗaɗi mai tsanani zabbihu na abada ku ka kashe ‘ya'yanku, wai sa yi na nisa'akun, sa'an nan yana ajiye ‘ya'ya mata, skipping them, da tsauli ba'adu li ba'adu kahanati, innal mauluda yula da tsibane Isra'ila, ya kuna sababin lizihabi mulkika. Akwai ɗan da za a haifa saboda boka ya gaya masa cewa, akwai ɗan da za a haifa a cikin banin Isra'ila, wannan ɗan shi ne zai tafi da mulkinka gaba ɗaya zai halaka ka da kai da mulkinka gaba ɗaya wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim wa fi zalikum a cikin wannan wannan azaba da kuke ciki to akwai bala'i mai girma daga ubangijinku da zai zo muku in dai ba ku yi imani da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama ba ku imani da abin da a taura ta faɗa muku ba akan zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bala'un azim bala'i mai girma min rabbikum daga ubangijin aw fi zalikum ai a cikin wannan inja'i inja a cikin tsaratar da ku tsaratar da ku da yayi ai bala'un bala'i in amun ai ni'ima ne kuka tsira daga cikin wannan bala'in da kuka ciki ko azimun min rabbikum mai girma da zai daga ubangiji tabaraka ta'ala wanda Allah ya tsarta ku daga sharrin fir'auna da bala'insa gaba daya to idan fa ba ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan ba to bala'in da zai zo daga ubangiji fa ya fi wannan yanin nan kashi ya fi wannan na'am ah wa zifarakna bikum al-bahra
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون آه كتنا اذكر كتنا واذكروا كتنا إذ فرقنا بكم البحر lokacin da muka tsayar da ku aka wato raba ruwa biyu aka umarci annabi Musa alaihi salam ya bugi sandansa ya bugi ruwa da sandansa da ya buga ruwa da sandan nasa sandan fa bata ratsa har ƙarshen kogin gaba ɗaya ba da ya buga kawai sai ya rawan ya rabu biyu har ƙarshe ta ku tuna irin tsirtar da ku da ne a ciki ya banu Isra'ila daga daga cikin wannan teku fa'anjainakum min algharki na tseratar da ku daga nitsewa a cikin ruwan wa agarakna ala fir'auna muka halakar da fir'auna da mutanensa gaba ɗaya fir'auna wa qaumahu fir'auna da mutanensa gaba ɗaya bayan annabi Musa ya bugi ruwan da sandarsa sai suka shiga cikin ruwan suka wuce har suka tsallaka kafin su gama tsallakawa fir'auna ma ya shigo da rundunansa suna zuwa suka ga ruwa ya rabe sai suka shiga ciki suna gudu a cikin ruwan da mutanensa akan da su je su kashe annabi Musa da da da banu Isra'ila gaba da suke tare da annabi Musa sallallahu a ciki fa akwai wanda ba su yi imani da annabi Musa 100% ba fa amma saboda kabilarsa ce Ali Yaqub ne auladu Yaqub ne suka shiga cikin wannan alfarman suka tafi suka saboda Fir'auna ya ce da Musa da kabilar Musa gaba da kashe da wanda suka yi imani da annabi Musa rada ba su imani ba gaba da kashe to annabi Musa yana masu wa'azi yana ta masu wa'azi ne sai shine Allah yake tuna ma jikokin wayannan Yahudawa din cewa ku tuna fa yadda na tseratar da ku daga wato nitsewa a cikin ruwa daga sharrin fir'auna wanda fir'auna shi kuma wa aghraqna ala fir'auna sannan na dulmu yadda fir'auna da mutanensa gaba ɗaya suka nitse a cikin wannan ruwan as suka halaka wa antum tanzuru alhalin kuna nan kuna ganin yadda suke nitsewa bayan mutanen annabi mutanen fir'auna sun shiga mutanen annabi Musa ba su gama fita daga cikin kogin ba fir'auna mutane sun gama shiga tab gaba ɗaya cikin ruwan sai mutanen annabi Musa su kuma sun gama fita daga cikin ruwan sai Allah ya ce wa kogin a haɗe shikenan aka haɗe wa antum tanzurun alhali kuna nan kuna ganin su kuna ganin suke nutsewa da suke ta halaka a cikin ruwan kuna ganin yadda suka halaka ko kuma menene Allah tabaraka ta'ala ya tsarta da ku sai ya ce wa idza wa'adna Musa to annabi Musa alayhi salatu wassalam ubangiji tabaraka ta'ala yayi wa annabi Musa alƙawari akan annabi Musa ya yi azumi guda arba'in, annabi Musa ya yi addu'a akan Allah ya ba shi littafi wanda zai zama littafin da zai dinga karantawa banu Isra'ila akwai umarni a ciki akwai hani a cikinsa. Sai Allah ya ce wa annabi Musa babu laifi zan baka amma sai nan da kwana arba'in. Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan. ya ce akwai kwana arba'in za a uni a kwana a uni a kwana so arba'in kaga da uni da kwana sun zama guda nawa kenan guda tamanin uni guda arba'in kwana guda arba'in ma'ana ranar naki arba'in daren raki arba'in ya zama tamanin kenan sai Allah ya ce wannan Musa to wannan alkawarin da za a maka kenan ainu ihi inda inqida'iha at-taurat idan annabi Musa ya idar da wannan alƙawarin da aka ɗaura da ni da shi Allah ma'ana tabaraka ta'ala da annabi Musa yace to zan bashi littafin at-taura wanda zai samu amru da nahyu a cikin sa natsashu ya faɗa karkashin wannan aya na cewa ishara ce izuwa ga sada azumin da annabi Musa aka ce ya sadar ai annabi Musa da za a bashi a taura sai da aka ce to yayi azumi ko yayi azumi amma mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kawai daman kayan sa ne farko abin da aka fara saukar masa ba ka ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yadage an ra'ahu sagane aya biyar da aka bashi farko da aka ce ikra bi rabbika allazi khalaq khalaqa al-insana min ikra wa rabbuka al-akram allazi allama bil qalam yace allama al-insana ma lam ya'lam sai aka bari haka sai da aka turo manzon Allah sallama ya zo sai Abu Jalim da manyan manyan kafiran Makka wai za su hana manzon Allah sallama sallah za sun yi girman kai sai Allah ya ce ara'aita allazi yanha abdan idza salla ara'aita in kana ala al-huda aw amara na'am بالناسية ناسية كاذبة خاطئة وليدعو ناديا sanadau zabaniya kalla كلا لا تبيه وسجد وقدره to kaji da ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce to barni da shi ya rasulullah barni da shi bar wani ka jona zan hada ni shi da su arata lazina abda idza sala arata ka zauna da awar mutan arata lazina arab yace sanadau sanadau zabaniya kalla la tudu wasid waqtari Allah zai kira zabbaniyawa mala'iku masu ƙarfi zo su yi gutsu da shi saboda mene saboda zai taba wa Allah abinda Allah ya so shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Musa alaihi salatu wasalam a ubangiji tabaraka taala ga yawa banu Isra'ila cewa Yahudawan zamanin Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi Allah yana ga musu cewa to kun ji fa yadda muka yi da iyayenku mun yi alƙawari da annabi Musa zai azumi guda 40 a bayan azumi guda 40 a zan ba shi a taura na ƙashi ya ce wannan alkawarin shine azin ya sadar da azin dare da rana Allah bai ce wa annabi Musa lau zakar al'ayyam da Allah ya ce wa annabi Musa raneku la'amkan an ya tafi da ala a annahu kana yiftir billai da annabi Musa zai dinga idan ya yi azumi da rana da daddare sai ya ci abinci to ba haka bane falamma nasa ala layali iftadat awmul kalamun annahu alayhi salatu wassalam wasala 40 yawman bilayaliha bilayaliha annabi Musa alayhi salatu wassalam yana azumi dare da rana ne dare da rana 24 hours yake azumin sa kuma abun mamaki a wurin Allah tabaraka abun mamaki ne a wurin dan adam amma wurin Allah ba abun mamaki bane ka duba yanzu azumin da muke ba muna wata Ramadana ba azumin mu awa nawa ne awa sha biyu zuwa sha uku iya ba 24 hours bane amma sai ka ga mutum ya jikata ya ibi ruwa yana zuba wa kansa bal ma jikin ma gaba ɗaya wani zuba yake saboda ya sha wuya ko saboda zafi ko yunwa in yin waye da mutum sai ɗauki dutse yana ɗorawa a cikinsa ko? To, annabi Musa ba irin wannan azumi ya yi ba. Tun da ranar da ya ɗauki azumi bai sha ruwa ba sai da ya uni da kwana guda tamanin. Ba cin abinci. Kuma baya jin ma yunwan kwata-kwata. Ta san me yasa? saboda yana shauƙin zai haɗu da Ubangiji zai riski Allah, zai munajati da Ubangiji da halitta shi. Kwana arba'in, uni da kwana guda arba'in ba ci ba sha. Amma ba yunwa an ɗauke masa yunwa saboda ya yi fana'i a cikin Allah. Wannan shi ake kira fana'i. Idan mutum ya ce shi ya yi fana'i ya tsare a cikin Ubangiji tabaraka wata'ala to ba fa yunwa ba kishin ruwa ba bayan gida ba kasala ba komai ya zama ya tsare babu shi sai Allah ya tafi ya shauƙantu ya jazbantu a cikin hadarar Allah tabaraka wata'ala annakashi ya kawo wannan a ramul qurtubi qurtubi Allah ya kara masa da shi ma ya kawo matsalan ya yi tahlilinsa a cikin tafsirinsa jami'ul ahkamil qur'an sufuli na farko shafi na 375 a shine ke cewa ummata samul ijla bayan an yi alkawari da kuwa haka kun tsire daga fir'auna da sharrin fir'auna da mutanen fir'auna gaba daya shine sai kuka dauki dan maraki allazi sagahu as-samiri ilahan min ba'dihi min ba'di hadihi ila mi'adina ma'ana annabi Musa ya tafi mi'adi ma'ana ya tafi zai gana da Allah tabaraka wa ta'ala akwai Musa Samiri shi Musa Samiri watan an rene shi ne a tsakanin duwar wasu da mahaifiyar ta haife shi ɗan cikin shege da ta haife shi sai ta je ta yadda shi a tsakanin duwar da ta yadda shi a gurin sai mala'ik Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya dinga bashi abinci yana ci yana ƙoshi har ya rayu. A fahimci abin da kyau. Musan da Fir'auna ya rena shi ne annabi Musa. A gidan Fir'auna ya ci abinci ya sha abin sha ya ƙoshe komai da kuma haka ne? To, amma sai ya zama shi ne annabin Allah da ya tashi a gidan fajiri kafi wanda ya ƙiddi'a'in ma shi Allah amma ga Musa kuma har yanzu Musa samiri da mala'ika Jibrilu ya rena shi kuma shi ya zo ya zama shaiɗani idan wancan Musan da ya yi rayuwa da Fir'auna ya tashi a gurin Fir'auna ya yi fatawa to sai wannan musan samiri ɗin shi kuma sai ya zo ya rusa wannan fatawan gaba ɗaya ya ɗaura su a kan addini suna bautan Allah shi kaɗai sai kuma wancan musan da a a a a a mala'ika jibril ya rena sai ya zamana yana rusa abinda annabi Musa ya ɗaura al'umma a kai na bautan Allah shi yasa thumma taqatumul ijla wa antum zalimun thumma taqatumul ijla badi wa antum zalimun sai suka dauki sai ya samu inda annabi Musa ya taka ya wuce sai ya ibi lasan gurin sai ya halicci dan maraki da shi sai ce to wannan dan marakin ai ga Allahn annabi Musa da ya manta da shi yana tafiya saboda ka gashi na a ci gaba da bauta masa kafin annabi Musa ya dawo. Da ya kawo Sayyidina Harun sai ya hana, sai suka ki. Sayyidina Harun a zai yi, ya laifi. A can gaba za ka ji Allah yana faɗa mana cikin Ƙur'ani wata sura da yana cewa Sayyidina Harun yake cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ina tsoron kar ka zo ka ce na raba kan banu Isra'ila. Ni fartu bai na bani Isra'ila. To, wannan Musa Samiri ɗin sai ya gina wannan wato ɗan maraƙin sai ya ce Allah ne, sai suka ci gaba da bauta wannan Allah, Allah da suka gina a matsayin shanu da hannu. Ilahan, ta mai da shi Allah, min ba'adi a bayan da Musa, min ba'adi zihabihi bayan tafiya annabi Musa ila mi'adna zuwa ga ganawa da Allah tabaraka taala wa antum zalimu alhali ku kun kasance da ɗaukar rikon ɗan maraki a matsayin Allah kun zalunci kanku wa antum zalimuna ma'ana bi ittikhazihi da ɗaukan wannan ɗan maraki din da Musa Samiri ya ɗora ku a kansa liwadaikumul ibada da mai da shi a matsayin ibada fi ghairi mahalliha a gurin da ba nan ne muhallin ne kamata a sashi ba ma'ana Allah shi kadai ne abin bauta ba a bauta ma wani in ba Allah ba ba za a dauki dan maraki a ce wannan shine Allah ba a bauta masa saboda ka ba a yin haka wannan yin haka din kun zalunci kanku a za mu tafi ma a kauna an ko insha Allah muna raye a gobe za mu ci gaba daga wannan aya albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muka fara daidai Allah kai ladan waro da manzon Allah sallama wanda muka kuskure Allah ka kai ka yafe mana albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka samu cikin imani Allah ka karba mana ibadan mu a kafin mu rufe muna 20 ga watan Ramadana lalle ya kamata kowa ya yi damara ya ga ya kokarin da zai na bautan Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya samu alkhairin da ake samu a wannan karshen Ramadana din wanda kowa yana ijtihadi don ya samu alkhairi ra da yawa a ciki saboda haka kowa ya dage ya ga me zai yi na alkhairi wanda karatun qur'ani ne ya ƙara kokari a kansa Allah ya samu a cikin su yawan salati wa manzala sallama ne Allah ya samu a cikin su yawan istighfari yawan alkhairora yawan nafilfili da daddare dare da rana lokacin wato in wannan goma ya wuce fa ya wuce kenan har abada ba zai dawo maka ba wancan ashirin din sun wuce ba za su dawo ba in ma kana raye shekara mai zuwa wannan opportunity ya riga ya wuce Allah ka sa mu samu alkhairi a cikin sa muna addu'an Allah tabaraka ta'ala ya ƙara daidaita mana ƙasar mu a wayannan mutane da kiraye kirayen da malamai suke da addu'o'i da ake wa shi a sanata Abdul Ningi ko a ya sa har sun responding cewa za su dawo da shi bakin aiki a majalisa Allah tabaraka ta'ala ya taimake shi ya tsaya masa kuma kar Allah ya ba su iko su jirkita shi ma ya gurɓace kamar su albarkan manzo Allah sallama kuma ya tsaya Allah ya tsaya masa akan gaskiyar da yake kai kuma ya masa katangan karfe da azalimai kuma Allah tabaraka ya sa abin ya amfane mu ya amfani kuma kasar mu da arewacin kasar mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ko wannan biliyoyin kuɗaɗe da suka sace Allah tabaraka ta'ala ya sa su dawo da shi talaka ya amfana da shi idan kuma ba za su dawo da shi ba su ma Allah ka sa ya karya amfane su su asaran fiye da shi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka mana zaman lafiya a kasar mu ka mana kwanciyar hankali da wadata Allah ya zama da arewacin Najeriya lafiya ya daidaita tsakanin a a kabilancin da Yahudawa suka suka hada tsakanin arewacin Najeriya Hausa Fulani Allah ya kawo mana maslaha albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta'addancin da ake albarkan Shehu da albarkan Shehu Ibrahim kullun bi amin wa antum bi khairin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Fatiha Fatul Fatiha tambaya a yaƙuri sai gobe saboda lokaci ya ƙure ko آمين آمين بجاه شوت جنة آمين آمين آمين آه الحمد لله رب العالمين